وعلى الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa idza zulzilat al-ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawa wa akhrajat al-ardu asqalaha sannan kuma kasa ta fitar da dukkan wani abu da ke cikin da wanda yake mai nauyi mai nauyi wa qala al-insanu ma laha a lokacin dan adam zai yi mamaki da gani kasa ta sauya mishi ba kamar yadda ya santa ba zai yi tambaya ya ce me yasa ne da me yasa wani kasar da ke girgiza a kanka yau mai yanzu to hadith akhbara a ranar ne kasa za ta ba da labarin duk abin da ya wakana musa kanka bi anna rabbaka awha laha saboda ubangijinka ya yi mata umarni ya yi mata wahayi da ta girgiza kuma ta ba da labarin duk abin da ya wakana a kanta yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyura wa amalahu ranar da mutane za su fito jama'a jama'a tawaga tawaga dan kowa ya ga aiki kowa ya ga abin da ya aikata faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki misalin kwanan zarra na alkhairi to zai gane shi faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara aka kuma duk wanda ya aikata aiki daidai kwarar zarra na shari aka shi ma zai gane shi wannan sura kamar yadda malaman tafsiri suka ce ta saka da banka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa zance mafi rinjaye ta saka da manzo Allah a garin Madina kenan bayan yayi hira ya bar garin Makka ya koma Madina ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mishi wannan sura kamar yadda muka gani muka ce za mu gani mafi yawancin surorin da muke tafsiri tun daga muka wara har zuwa yanzu za mu ga surori ne wanda suna yawan magana kan azaba suna tunatar da mutane lamarin lahira suna tunatar da mutane tashin alkiyama suna tunatar da mutane hisabi na cewa ranar gobe alkiyama kowa zai girbi abin da ya shiga za mu gani kuma wasu daga cikinsu suna gaya wa musu wuta da kuma irin tanadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na azaba da wannan tsoron ma ita ma irin su ce tana magana ne akan ranar tashin alkiyama tana magana ne akan wani abu wanda yake mai girma wanda zai waru a ranar gobe alkiyama idan lokacin tashin alkiyama ya yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce idan zulzilatul amr zilzalaha idan aka kirkita kasa aka motsa ta motsi wanda yake na kirki aka girgiza ta duk wani abu da ke cikin ta a lokacin kamar yadda malaman tafsiri suka ce in wanda ke kusa ne zai waye a ranar duwatsu za su zama dukkan su kamar da su da kasa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala tarafiya yi wa jama'a duka Allah subhanahu wa ta'ala zai narkar da duwatsu za su koma gari za su koma kamar kasa baki dai ba ka ganin wani tudu balle wani tsani balle kai tsammani wani duci mai saura ranar tashi a kiyama ke malaman tafsiri suka ce idan aka girgiza kasa wannan girgizawar allah sauran suke cewa duk wani abu da ke cikinta zai yi duk wani abu kamar yadda zai zo a nan gaba mu gani duk wani abu da ke cikin kasa to aka rajatar abu a tsala kasa za ta fitar da duk wani abu wanda yake mai nauyi a cikin rayu na mutane tun daga mutanen farko har ya zuwa wa'anda suka mutu a wannan lokacin duka Allah subhanahu wata'ala zai yi dosu daga cikin wannan kasar haka kuma Allah subhanahu wata'ala zai dukkan arzikin da ke cikin ƙasa arzikin da yanzu sai an sha wahala a yi ta gini gina bishiyoyi a yi ta wahala wajen tono zinari wajen tono petrol wajen tono ne dukkan wani ƙarye da wani abu wanda ke cikin ƙasa na arziki to da Allah subhanahu wa ta'ala ya girgiza ƙasa dukkan waɗannan abubuwan da ke cikin wannan ƙasar za su yi aka fatan yake cewa Allah subhanahu wata'ala zai girgiza ƙasa saboda ƙasa za ta girgiza da yi girgizar da bata taɓa yi ba ta rudo duk wani abu da ke cikinta yake cewa saboda tashi sautin israfi shi ne mai busa kawo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa fil fiso ba sai kamar fi samawati wa fil lokacin da aka yi busa kawo kowa zai wani kowa zai wani to wannan busa kawo ita ce za ta sa ƙasa ita ma da tashi wanda musamman da tashi a kiyama za ta yi girgiza girgiza wanda take da girma za ta tsatsage ta warwada ta girgiza wanda duk wani abu da ke musanta na gini ne komai girman shi na doci ne komai girman shi zai rugurguje ya koma kamar ƙasa Allah subhanahu wataala ya ga mana ya ce ba ƙasa za ta koma ba ki dai shi dai babu wani tsani da za ta gani balle wani tudu duk wani abu da ke musanta ya riga ya wani shi ya sa wasu daga cikin malamai suke cewa wannan girgizar ta ƙasa malamai sun yi magana guda biyu a kan shi wasu suka ce girgiza ta wani da za a yi a kan duniya kenan ka yi ba tashi a kiyama suka ce wannan kuma tana cikin manyan alamomi ne da tashi a kiyama shi ya sa Allah subhanahu wata ala ya ce wa ba da insani malama tunda a lokacin akwai sauran mutane wanda suna rayuwa a kusa doron ƙasa sai su ga an yi wannan girgizar sun saba da ƙasa kamar yanzu da muke rayuwa mun saba da ƙasa ga tana tana shimfiɗa a gare mu babu wani wuce da take mu yi duk wani abu da muke bukata a kanta lalle tabbas da mun ga tawa da girgiza za mu yi tambaya wasu daga cikin malamai suka ce al insana nan kafiri kafiri ne zai tambaya me ya samu ƙasa saboda shi dama bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma bai yi imani da akwai girgizar ƙasa ba shi yasa malamai suka ce kafiri ne zai yi wannan tambayar amma shi mumini da ya gane ta dama ya sani cewa wannan ɗaya ce daga cikin manyan alamomin tashin alkiyama magana ta ne kuma malamai suka ce ita ce girgizar da za a yi ranar tashin alkiyama bayan an yi duka alamomin alkiyama alkiyama ta tsaye a lokacin allah subhanahu wa ta'ala zai yi wani wani da a ƙara girgiza wannan ƙasar alamun hal da girgizar ƙasa za a yi shi a rabuwa da kiyama kuma za a yi shi tun a ran duniya tun kayan a tashi tun lokacin da aka yi rusa baho lokacin da mala'ika israfil ya rusa baho tun lokacin kasa za ta girgiza ibn abbas yana cewa kamar yadda imam ibn kasir ya hakaito a cikin tafsirin shi yake cewa ai ta harakatin asfalila daga kasan ta ne za ta wani mutsi idan ku ka gani duk lokacin da abu ya wani mutsi daga kasan shi to duk lokacin da na saman shi yayi sauyi yayi sautin wato da ƙasa ta ware mutu daga saman ta to mu da ke sama baki dai kawai za ta tukin biza mu da yadda ta gada kuma ya yi shirin aya mun gani yan kwanakin da kayan azumi da yan watanni ko da yan kwanuka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya girgiza kasar shi a wani yanki na wannan duniya mun gani kasashe ne wanda sun ci gaba ana ganin a dai aiki na zamani a yi gini mai fondasai mai ƙarfi suna cikin wa'anda sun ci gaba ba wai ƙasa su ba hau wasu ƙasashe ne musu suke da su sun yi musu mai fayil sun yi gine-ginen da suna tsammanin da shekara ɗari ba za su taɓa rushe ba sun yi gine-ginen da suna tsammanin da shekara ɗari biyar ba abin da zai samu su amma allah su mahalli wata ala da ya tashi wani ishari shi da isan mulkin shi ya girgiza ƙasar da cikin sai wanda duka cikin ɗan mutuntuka allah kaɗai ya san iya asarar da an kusa yanzu har su hashashe da suke ba su isa su gani ba daidai abin da aka rasa na mutane da kuma na dukiyoyi da kuma na gidaje yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ya wa maja yake cewa ya ku mutane ku tsoron Allah ku bi tsoron Allah saboda girgizar kasa ran wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi abu ne wanda yake mai tsanani abu ne wanda ba mai sauki ba ranar da komai zai yi to daga cikin wannan kasar kuma wanda ke kusanta baki ɗaya zai roshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa akhrajatil ardu athqalaha malamai suka ce ai ƙasa ta hitar da dukkan wani abu da ke cikin ta na daga cikin matanci da kuma wa'anda suke ma da kuma na matacce tun daga na farko har na ƙarshe da kuma dukiyoyi da karawuna da ma'adinai da sun zinariya da sun azurfa da duk wata dukiya da kasari cikin ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala zai hitar da wannan ƙasa kamar yadda za mu gani a nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuka nasu taqwa ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji inda zalzalatar sa'a shaykhul azim lalle girgizar ranar tashin alkiyama abu ne wanda yake da girma Allah subhanahu wataala yana tunatar da kamar yadda a jiya ya rance mu ya ba mu labarin cewa ya rance mu ya tunatar da mu lamarin lahira ya tunatar da mu da irin azabar da ya tanadi ga masu fitulce mu da ikomin shi to anan ma Allah subhanahu wataala yana lallashin mu yana kiran mu da cewa mu ji tsoron shi saboda lalle abin da ke da kwai abin da ke da kwai na girgizar kasa a ranar tashi alkiyama ya ce abin ne wanda yake ba mai sauki ba allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ranar da duk wata abu mai ciki duk wata abu mai ciki dabba ce ko ta mutum idan aka yi wannan girgizar sai ta haye shi ko yanzu da za ka tambayi likitanci likita da kuma mutanen da suka sani akan wannan fannin za ka ji a ce duk lokacin da mace mai ciki ta shiga cikin wani yanayi na tashin hankali na firgici to kai tsaye wannan abin da ke cikin cikin ta yana yawa da ba ko da lokacin haihuwa shi biyu ba haka da gobe shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ta da kullu za ta hamdu Allah wa tara nasa sukara wa qalu bi sukara wa lakin azaban la yushri yace duk wata abu wanda take dauke da wani abu a cikin cikin ta duk wata dabba mutum ne ko ko dabba ce duk wani abu a ranar zai zai haifi wannan abu ana girgiza wannan kasar wannan abin zai fito daga cikin cikin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar zaka ga mutane kamar yan maye kamar kowa ya shawo abin sha kamar kowa ya sha giya kamar kowa ya yi shaye shaye ana tsaye ana tangani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba mu bi subhana babu abin da suka sha ba maye bane suke yi walakin na azaban lahi shadid lalle azaba Allah ita ce tukkai tsananin ta ne kai mutane suke wannan magani suke wannan dangalin kai ka ce iya ce suka sha Allah haka Allah subhanahu wataala yake biya wa Muhammad yake cewa wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat lokacin da Allah subhanahu wataala ya girgiza kasa ya girgiza ta girgiza ta yi shiwa da duk wani abu da ke cikin ta tabbatar da shi ta watsa shi a wasan ta na wanda ke kawo da gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai yi kasa kuma kasar za ta yi aman duk abin da ke cikin ta kuma yadda hadisi ya yi kanta hadisin da Imam Muslim ya yi tana cikin littafin shi a sahih hadisin Abi Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tabiul ardu aflada kabdiha amsal al-aswan min al-dhahab wal fidda yake cewa kasa za ta yi aman dukkan wani abu da ke cikinta dukkan wani abu da ke cikinta na ƙarfi ko kuma duk wani abu da ke cikinta na arziki da duk wani abu da ke cikinta na ɗayan adam da aka taɓa gulmewa tun daga annabi adam har ya zuwa lokacin da za ta yi wannan girgizar almanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa za ta yi abu wannan abu baki ne ya ce za ta yi abu zahabu da fidda wanda lokacin har zuwa yanzu babu wata dukiya babu wani wasu kudi da suka yi zinari ba da babu kudin da suka yi zinari kima ita ce dukiya wadda mai mahimmanci ko yanzu an bisa yanzu a duniya ana auna arzikin ƙasa ne a bisa abin da ta aji na zinari a barkin duniya ba wai da kudi ba ba ba ta karbi da ke gare ta a ranar allah su bani maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙasa za ta yi amon zinariya ta yi amon arzikin abubuwan da da mutane sun kasance duk abin da ake na tashin hankali duk bala'in da ake na yaƙe-yaƙe duk tashi da tashi duwanin da ake yi saboda su ne ake a ranar ƙasa za ta hito su manzo Allah ce bai shi wa buƙatin fayakun bi haza fatartu bai shi wa buƙatin fayakun bi haza fatarai wanda ya yi yaƙi saboda dukiya ya yi yaƙi saboda ya mallake wata ƙasa ya yi yaƙi saboda ya kwashi arzikin wa'annan wa'anda ya yaƙa zai zo Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yi wannan kusai ko kuma yana rayu shi lokacin da mutu ba a bisa kaulin malaman da suka tai cewa za a yi wannan kusan ne kayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi a kiyama kenan manyan alamomi ne na tashi a kiyama kenan lokacin da aka yi da akwai sauran mutane a ban kasa lokacin da aka yi wannan kusan suka ga tayin tuwon tayin wannan arziki gashi nan bari ya tuzubi ko ina sai wanda suka yi yakin suka dinga yaki suka dinga yakan mutane ba dan bori ba saboda wanda duke sai ya gani ga ta nan zube gaban shi sai ya ce saboda wanda ne ta tashi hankali saboda wanda ne na hana da amfana saboda wanda ne na kuci daji saboda ita ne na sha duk wahalar da na sha a duniya sai sai ya wuce da zai yi ta haka wanda saboda dukiya duk yanke zumunci ya kisa da zumunci da yan uwan shi dan kai ya taimaka mu saboda yana ganin Allah subhanahu wataala ya mai arziki kamar yadda hana musu da yanzu za ka ga mutum da ya yi wuri za ka gani yan uwan shi ma wasu gudun sai yake su masu na gudun shi shi yana gudun su saboda kar su zo su azama shi garura su kuma suna gudun shi saboda kar su je ya wulata masu za ka gani ya sauya yawa ya sauya abokai ya manta da abokan shi talakawa saboda shi yanzu shi ya yi ta daga layinsu ya zama mai kuɗi kenan wannan ya yanke zumuncin shi zai zo ya ga wannan duke ga tanin zube ya ce saboda wanga abun ne na yanke zumunci ya shi ma zai wuce ba zai ɗauki komi a ciki ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi usare ko fayyul shi ma wanda yayi sata wanda ya dinga tara mutane yana bige su ko ya halbe su dan ya amshi abin da ke hannunsa na dukiya ko kuma mai lallabawa in sun yi kwana cikin gidajensu ya dira ya satan musu shi ma zai da zinariya ya ga azurfa barawo wanda an kai cikin gida an kai cikin bankuna an sa kiluluwa iya kiluluwa an sa kofar na karni wanda bai wasuwa amma barawo ya san duk tubarar da zai yi wannan abin ya sace shi amma a ranar zai ga abin ga yanar gaban shi daga dukiyar gatanar gaban shi sai dai ya kalla ya ce saboda wanga ne da dinga yin sata a aka yanke mana hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun mai rukuna ko fala ya rukuna min shay'a dukkan su waɗannan mutane za su bar wannan duke gatanan wanda suka yi ta bala'i kanta a duniya mai yaƙi ya yi ta yaƙi saboda ita mai tara mutane ya kashe ya yi ta kashe kashe saboda wannan duke wani ya yi ta zumunci shi saboda ita wani ya yi ta sata a haka an cire mai hannu saboda wannan duke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su za su bar wannan duke ba za su dauke ta babu wanda zai dauki ko da ta tauro guda a cikin ta saboda a ranar ta kansu suke wannan duke ba za ta amfana musu komi ba idan wannan yana da ɗaya daga cikin bala'i da ke da kwai a ranar tashin alkiyama idan allah subhanahu wa ta'ala ya girgiza ƙasa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin wannan hadisi dan adam babu abin da ya so kamar yadda mun karanta a sukurin da suka gabata baya babu abin da dan adam ya yi su kun karanta da muka zuwa allazi jama'a malam wa addada ya hasabu anna malam wa akhlada ba abin da dan adam ya kauna da dukiya shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da musul dukiya wato yuna malam ban jama'a a wani waje yake cewa innahu yuhibbu bil khair da shari a tafsirin da muka yi na surar da muka fassara jiya to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba mu misali da abinda zukatan mu suka yi kauna suka yi so yace a ranar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya girgiza wannan kasa ya girgiza ta girgiza za ta yi amma dukkan waɗannan dukiyoyi yau da an ce nan gangara akwai zinariya da za mu duba da gudu kowa da fiye da shi da kwashe sai yadda kari ya kare kowa na neman zinariya amma yau a ranar gobe da dama za a waye gari dan adam ga shiga wannan zinariya ga shiga ta gaban shi zai kwasa iya san shi in yana so ba sai ya sa wani abu ba ya bi yana tunan ba sai ya kai rayuwar shi ga haɗin ba a a ga nan zuba gaban shi kamar kasa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mai rukuna wa malaya wa shan saboda tashi hankali ya kai tashi hankali dukkan babu wanda zai karɓi da duke babu wanda zai sa a ran shi ma ya dauki wani abaci da su ma wa'anda suka yi bayani da suna nadama ne suna nadama ne suna ciza hannu ne ashe ba bakin komi take ba muka zo muka yi duk abin da muka yi saboda ita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su barka babu wanda zai duki wani abu daga cikin ta da haka dukiya ba komi ce ba sai wanda bawa yayi kokari yayi aiki ya sa tafi sabilillah ya ciyar da ɗan uwan shi da ita kamar yadda mun gani yayi su guda mun karanta hadisi yayi su guda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukiyar ta adam ita ce wanda ya kaddama yayi aiki na bare da ita ko ya ciyar da mabukata ita ce dukiyar shi amma wanda zai tafiya ya bari ba tashi bace ko ba za ta amfana da shi ko ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ce wa qala insanu ma saboda dan adam zai yi mamaki kasar gada muke kusan talami lahiya lau ba mu taba ganin wani abu ba ko ramin da zirgi ba mu ne sai ruwan sama sun zo sun yi shi da wuya ka gani ana zaune lahiya lau ba ruwa ba ko kawai a ce ga kasa ta rubuta wani waje mafi yawanci za ka gani sai da sabari sai da ruwa ko inda cibiya ta bushe ba a lura ba ruwa suka rarrafe sai kai kasa ta rubuta ko kuma inda ruwa suka ci ba a lura ba bayan wucewar ruwan sai ka gani wurin ya rubuta amma ɗan adam yana zaune layin shi da babu wani dalili sai ganin kasa na girgizawa tana rubtawa ko ina wannan zai sa sai ya tambaya ya ce malama me ya samu ga kasar me ya same ta ta sauya daga yadda muka san ta me ya same ta take ta girgizawa a nan gaba tare da wani lokaci ba me ya same ta kai tsaye halin ta ya sauya da tana kasashen fidanda babu wani abu da ke motsi a musanta amma yanzu ga ta tana girgizawa duk wani abu da ke kusan da yana rushewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa dan adam zai yi wannan tambaye saboda a wannan lokacin shi yasa malamai a suka ce wanda wannan abun zai ba mamaki a misali nan malamai sun ce yana da fasara guda ne wasu suka ce ana nufin dukkan dan adam kowane dan adam mumini da kafiri wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a saboda wagga tambaya ce ta korewa ta mamaki wanda bai sun wannan abu zai waru ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin kafiri so da shi wanda ya imani ya sani cewa tabbas Allah subhanahu wataala ya gaya mutu cewa zai girgiza kasa kenan idan ya gani ta ya san alamomin tashin alkiyama ko kuma alkiyama ce ta zo shi kuma kafiri wanda dama bai yi imani da Allah ba bai yi imani da cewa ranar ba alkiyama Allah zai girgiza kasa ba to ya yi ɗibin kawai za a zauna ne kamar yadda suke cewa kawai rayuwar mu ce mu rayu mu mutu babu wani tada mu da za a yi babu wani sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi shi yasa in ga wannan zai yi mamaki sai dinga cewa me ya samu kasa kamar yanzu yadda tura za su dinga mamaki sai ta bincike wanda girgizar kasar da aka kwanakin ga suna can hakusa suna ta bincike wai menene dalili me ya kawo shi me ya yi sababin shi don su san ta yadda za su magance shi in yayi wuraren su suna yi ta wannan bincika kuma idan ya zo yaya ne yake zuwa wani lokaci yake zuwa shi yasa wani daga cikin malaman ilimin na harkar girgiza kasa aka tambaye shi ya ce duka wanda profesa ne akan harkar ya ce babu malamin da ya isa ya ce ma ya san lokacin da za a girgizar kasa yanzu ba yan mintiyo suna hashashe ba su ce akwai hadari su ce za a yi digiri kaza na ɗari na sanyi ko za a yi digiri kaza na zahi ya ce to babu duk ilimin da duniya ta kai ya kusa yanzu babu ilimin da ke da kwai babu ilimin da isa ya ce ya ha ya hango ga kasan nan da wata kaza ko nan da awa guda za a mata girgizar kasa Allah subhanahu wata'ala ya rike wannan shi kadai ya sani yasa in ya gara ma yake girgiza ta inda ya gara ma a lokacin da ya gara ma sai iya inda ya gara ma kuma ya tsaye da girgiza ta babu wani babu wani rigakafi da ke da kwai duk ilimin da duniya dan adam ya kai a yanzu babu wani rigakafi da ke gare shi wanda yake iya magance girgizar kasa babu wani mataki da ya isa ya ɗaukar mu girgizar kasa idan Allah subhanahu wataala ya ga dama kowane lokaci da ya ga dama kawai zai girgiza ta Allah subhanahu wataala ya ce shi yasa malamai suka ce kafiri ne zai yi mamaki ya ce malam me yasa wannan kasar Allah subhanahu wataala yana gaya wa a wani wajen يجوا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الآخر كان الله سبحانه وتعالى زي سوي كسا ور كسا da muke gani muna hawa wer kasa da muke musanta muna tayya yau da gobe ranar gobe da ma Allah subhanahu wataala sai ya sami ta haka sama ma Allah subhanahu wataala sai ya sami ta sai ya kirki za ta ya kirki za ta duka tawa ce sannan ya shige da wata Allah subhanahu wataala ya ce yau tubaddan ranar da Allah subhanahu wata'ala zai sauye kasa ba wanda kuka sani ba kasar da kuke gani ba aka kuma ya sauye sammai wa bar rasulullahi wa ba'a mutane za su fito su suyo cincirin da Allah subhanahu wata'ala wanda yake shi kadai mai cikakken karfi mai cikakken biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce gaba da cewa yau da yin tuhaddisu akhbara malamai suka ce ai tuhaddisu bima amila da amiluna ala zahriha ranar da ita kasai za ta ba da labari da abinda masu aiki suka yi a musakanta hadisi ya tabbata hadisin abin hurai da imam ahmad ya yi tare shi a cikin musulun yake ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya akhbaraha lokacin da ya karanta yau mai izu to hadith akhbaraha sai tambayi sahabbai shi mun san me ake nihi da labarukan da ake cewa kasa za ta bada suka ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi ne kadai suka sani yace za ta bada labarin kowane bawa namiji da kowane bawa da kowace baiwa mace kenan bayan Allah subhanahu wa ta'ala baki dai kasa za ta ba da labari ta ce amina da yau ne kaza wa kaza za ta ba da labari ta ce bawon kawani ya yi aiki kaza kaza a bisa na rana kaza aka bai wa wacce ta yi aiki kaza kaza a rana kaza bisa Allah subhanahu wa ta'ala zai mata umarni kamar yadda za mu gani a nan gaba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kasa tana cikin wa'anda za su yi shaida a mutane ka taka ta ka ta wurin saman Allah ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai mata izini ta ba da labari yau ba izini to hadis akhbara ranar da za ta ba da labari duk wani aiki da aka yi musanta aikin ashari ko kuma aiki ne na alheri duk wani wanda ya je wani waje ya taka ya bar kasar da aka san shi za ka ga wani ya tashi yin ta'asa shi bai yi a garinsu bai yi a unguwarsu bai yi a inda aka san shi zai taka kawa ne ya yi balaguro ya shigo wani inda ba a san shi ba ya je can ya yi duk abin da yake yi kuma ya dawo gida kai ka ce sahabi ne mutumin kirki to a ranar gobe alkiyama kasa za ta ba da labari ta ce babu kafarwa ne ya taka ne ya ta yi wuri kaza inda ba a san shi ba ya je ya yi aiki kaza da kaza da kaza da kaza tare da cewa allah subhanahu wata'ala ya sani amma dan ya nuna wa cikin mulkin shi allah subhanahu wata'ala a ranar zai hana duka bakin babu wanda zai buɗe baki ya yi magana hannuwa ya buɗe kawo da idanu da jin su ne za su yi shaida a kan haka ƙasa ma tana cikin abubuwan da za su yi shaida a kan ka je wani waje inda babu wanda ke ganin ka ka yi wasu binne-binnen ka ko ke je kin binne ma kishi ki wani abu kina ganin babu wanda ya sani babu wanda ya gani ba mamaki sai da kika biya kuɗin mota kika je wajen wani kokar da babu wanda ya san makin tafi ana ganin ki gaki kawo wata mumina amma ke ce kika mata bala'i ke ce kika mata tashin hankalin da ta kasa zaman lafiya da mijinta ko kuma ke kika je kika yi madiyanta bala'i da da sun girma sai su kauce hanya an sa su karatu sai su ki ba ya yi ta wada yana yi ta zage zage za ka samu irin haka sau da yawa a cikin gidaje kishiya da ta ga biyan kishiyarta sun yi nata hazana sun yi nata kokari wajen neman kuɗi ko wajen neman karatu hasada da bakin ciki da rashin imani da rashin daukar kadara na rabon Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gani ta tashi tana ta nema ne ba ta wajen wancan malam ba ta wajen wancan boka karshe sai ka gani yaro da shi ne wanda ya kowa san karatu sai ka gani yanzu babu wanda ya kowa tsaron karatu kamar shi da shi ne fireman kalasar sai ka gani yanzu an tura ya kwallon da bayi a yi ayi da shi ya tage wani ashe kuma wata ce ta je ta mushi wani mugun to Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ranar gobar kiyama kasa za ta bada labarin dukkan wani aiki da aka yi a masarka dukkan wani aiki da aka yi a masarka aikin da ba wa ya kowane iri in ka yi aiki a kai ta kawai ka daga ke zuwa masallaci daga gidanka zuwa masallaci sallah Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar gobar kiyama kasar da kake takawa za ta bada labarin aka taka kawo da kake yi ka ta gidan giya ko ka ta gidan mata ko ka ta wajen masu kaɗe-kaɗe da raye-raye ranar mubarak kiyama a haka ƙasa za ka ba da labari ke da musani cewa duk inda mutum ya taka da kawo shi ya su yadda yi to ranar mubarak kiyama ƙasa za ta ba da labari allah su ba da wata ala ce yau da to hadis albara to hadis bi ma amina da aminu da ala zahiri za ka ba da labari akan dukkan wani mai aiki da yi wani aiki a musamman Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ce bi anna rabbaka awhala saboda ubangiji ka ne yayi mata wahayi yayi mata umarni yayi mata izini da ta bada wannan labari saboda Allah subhanahu wata'ala ya biya wa mamaja za a zo a ranar kiyama babu wanda ya isa yi magana babu wanda ya isa ya ce uku sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya mishi izini kenan ita ma kasar da izinin Allah ne subhanahu wata'ala da izinin Allah subhanahu wata'ala ne za da izinin Allah subhanahu wata'ala ne za ta bada labarin dukkan abin da Allah dukkan abin da aka yi a musakar ya Allah rabbaka wa fa'ala malamai suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi mata wani da yi mata wani kuma ya mata izini ya ce da rai da shi ne lokacin za ta bada dukkan labarin abin da ya wa mu a kanta ibn abbas ya cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mata qul ki magana ki dai ya ce kasa sai ta shiga bada labari duk abin da ayi aka ta dawo duk abin da za ka yi duk yadda ka kai matuƙa wajen koye koye ba kai saka kore ba kasa ba ko jirgi za ka shiga shi da ke tashi sama to tashin jirgi sai daga kasa ne yake tashi lokacin da za ka shiga yana ranarci kayan ya tashi ta yadda zai yi ma ya ɗauki iska ya tashi duka a ƙasa ne yanta haka kuma lokacin da zai sauka a bisa ƙasa ne zai sauka yana ka gani duk iya koyon mutum duk koyon da mutum duk inda mutum ya kai iya koyo ba zai iya koyo ba ƙasa ba yana ko da Allah subhanahu wata'ala ya ba ta umarni za ta tona asiri da shi yasa Allah subhanahu wata'ala a wani wurin ya samu wakara da ranar tona asiri yau mutum da sarari ranar da za a tona a sami abubuwan da mutane suka koyi allah subhanahu wa ta'ala zai yi su a wannan rana ƙasa za ta yi magana da izinin ubangiji ta ta ba da labarin duk aikin da masu aiki suka yi a sanarwa allah subhanahu wa ta'ala ya ce wani cewa yau mai irin da su duhu nasu a shitata biyu rawa amana ranar da mutane za su fito za su fito daga cikin kamarrukansu za su fito ga sunan tawaga tawaga jama'a jama'a nau'i-nau'i kala-kala ba don komi ba don su ga ayyukansu ranar mutane za su yi kala-kala kafirai da musulmi kafirai da mummunai za su yi to ga suna da shaƙi da ɗan aljanna da shaƙi da sa'i da ɗan aljanna da ɗan wuta su ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai zai da sudurin nasu a shirani ai mutane za su yi to kala-kala daban-daban nau'i daban-daban nau'i da yan wuta daban allah subhanahu wa ta'ala ya bamsa nau'in na aljanna daban za su yi toga sunan ba don komi ba yura wa amani don su zo su iske abin da suka yi na ayyuka allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da wannan ayyuka don su zo su gani ayyuka da suka gani suka yi a duniya na alkhairi ne ko na shari shi yasa gaba allah subhanahu wa ta'ala ya ce muku man ya'mal miskala dharratin khairan ya wa man ya'mal miskala dharratin sharran ya za su zo su gani duka Allah subhanahu wataala ya ce mutane za su yi tawaga tawaga jama'a jama'a su zo ba dan gomi ba dan su gani wasu malamai suka ce dan Allah ya gwada musu kuma ya saka musu da aikin da suka yi a duniya kenan kowa zai tsinci abin da ya aikata a ranar ba kiyama Allah subhanahu wataala zai tafi mutane dan wuta daban dan aljanna daban ga sana an tawo tawaga tawaga kowa yana jiran ya gani da wani sakamako Allah subhanahu wataala zai yi mishi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk wanda yayi aiki wanda yake aiki ne na gari ko mun kakkanta shi ko da daidai kwaye zarra ya ko da daidai kwaye zarra ya malamai suna cewa kwaye zarra shi ne abunda wasu malamai suka ce dan tururuwa dan ta dan karami shi ne kwaye zarra wasu kuma suka ce a'a abinda ake ce mazarra yanzu abinda bai gani sai an sami microscope sai an leka idanu bai sai gani shi sai ya yi aiki da wata da wata ala wanda zai leka wa ya kalla sai ya yi aiki da wata mashin wanda da ita ne zai iya ganin wannan kwaya zarra kenan dai wannan ke nuna ko kakkanta aiki ko aiki yake dan karami to Allah subhanahu wata'ala ya ce kowa zai iske abin da ya aikata aka kuma cewa ya amma miskala da ratin sharra ya da duk wanda ya aiki shi ma na sharri ko roka katar shi ko da kare ne ka saka soke wani bai sani ba bai san ba ya soke shi ba kuma bai yayi ma bara na ko ba ta ba za ka tashi daga wannan karan da ka soka mashi duk ko roka katar aiki ko da gulmace wanda muke gani ba komai ba yanzu ko da ƙarya ce daidai da nan kana ina ka ce ga nan daidai kasuwa kai kuma kana gidan ka kwance Allah subhanahu wata'ala ya ce mu man ya'mal misqala dharratin sharran ya'mal duk wanda ya aiki da alshar ko mun kakkata shi ranar ba kiyama zai gani shi saboda Allah subhanahu wata'ala ne zai tare mutane kuma zai saka kowa ne da abin da ya aikata sai sa Imam Bukhari ya aikar da hadisi da shi da Imam Muslim a cikin littattafan su wanda suke inganta su hadisin Abi Hurairah Allah subhanahu wata'ala ya kare yarda da shi ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dawaki guda uku kenan dawaki abin ni dawaki guda uku ne ya ce ga mutum wanda ya mallake su kenan nau'ikan dawaki ga mutum wanda ya mallake su guda uku na farko za su kasance lada ne gare shi na biyu kuma za su kasance rufin asiri ne gare shi na uku kuma za su kasance laifi ne a gare shi a ƙarshen hadisin sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin kai ba idan ka ce dawakai kashi na wani za su kasance lada ne ga mutum a cikin hadisin manzo Allah ya ce wanda yake doki ya sashi da hanyar Allah subhanahu wataala to wannan dokin lada ne samu gare shi wanda yake doki kuma dan yana halaka ne yake doki yake amfana da shi yake hidda haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar da dokoki ya ce wannan sun duk rahim asiri ne a gare shi amma kuma wanda ya tara dokuna ba da komi ba don a yaƙi addinin Allah da su ko kuma don ya dinga alfahari da su ko kuma ya tara su zai hidda haƙƙin Allah a cikin su maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azaba ce laifi ne a kan shi ranar ba ta sai ga cikin sabon manzo Allah wani tambaye shi ce shakuna ba su idan mutum na da shakuna shi wani irin hukunci ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba san ko wani komi ba akan su sai dai wannan aya wanda ta tattaro komi kenan da shakki da ma awaki da tunkiya da komi yana shiga ciki ko wani irin nau'i da tunkiya yana shiga ciki da kashi yace ba man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara yana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya sanar da sahabban shi a cikin wannan hadisi shi duk wani aiki da bawa zai yi to ya sani cewa kowane irin aiki ne ko mun karkata shi kuma ko mun yawan shi zai gani shi ranar gobe kiyama haka kuma duk wani aiki da bawa zai yi na shari zai cince shi ranar gobe kiyama yasa za mu gani a cikin wannan sura tana ba mu labarin cewa ranar gobe kiyama kamar yadda muka karanta Allah subhanahu wata'ala zai tada mutane zai tada mutane kuma kowa zai tunci aikin shi a wannan rana kamar yadda imam bukari ya yi da hadisi hadisin hadisi bin mutari da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yasma'u sawta al-mu'min bi jinnin wala yasu wala shay'un illa shay'un lahu yawm al-qiyamah babu wani abu da zai ci sautin muryar mai kiran sallah aljanni ko mutum ko kuma wani irin abu ba ce sai ya wuce shaida na ba ta kenan wannan ke nuna kasa za ta yi shaida da dukkan abin da ke waruwa a kanta har sai ta yi shaida a kan ladan da ya kira sa ta ce kullum da lokaci ya yi muna jin sautin shi tana jin sautin shi yana yin kira sa haka Allah subhanahu wataala ya ce gaba da gaya a cikin wannan su da cewa mutane za su yi jama'a jama'a kowa daidai aikin shi kamar yadda mun gani a baya Allah subhanahu wataala zai tada jama'a kowa azabar shi kowa tashin hankalin shi da kicin shi a wannan ranar daidai ɗakin shi mumini na gari kicin shi zai kasance mai sabci wanda kuma ya saba ma Allah sosai zai tashi yana mai tsoro mai firgici wanda yake iya gangance shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yau na shi ta kaina ila rahmani wa rahmani wa nasuqul mujrimina ila jahannam wa ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tara masu tsoron shi da zuwa gare shi tara su sunfin inda yake suna baki a gare shi suna a gidan shi wanda shi ne zai sauke su a wannan rana da cewa wasu shi ne da ilaji a mafinta Allah subhanahu wata'ala ya kuma ce za a tisa kiyar mushirmai wa'anda suka saba ma Allah wa'anda suka ƙi imani da Allah subhanahu wata'ala a wutar jihar Allah subhanahu wata'ala ya yi ma musayar kuma za mu gani cewa lallai ai bayan Allah za su ga ayyukansu wanda su ta karantar da mu da cewa ranar gobe da kiyama kowane bawa zai ga aikin shi in alkhairi ne zai gani in sharri ne zai gani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya wa wajen yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mudar wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan balina ranar da kowace rai za ta riski za ta riski dukkan abin da ta aikata na alkhairi gashi nan an gabato da shi gashi nan za a gwada mata kuma duk abin da ta aikata na nishari za ta gane shi za ta dinga neman ina ma a ce an sa tsakanin ta da wannan aikin nishari tazara wanda take mai nisa tazara wanda ba ta maganin wannan aikin kenan kowace rai ranar gobe da kiyama za ta riski abin da ta aikata na alkhairi ko nishari har kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a cikin hadisin kudusi wanda shi ma imam muslim ya yi karkace hadisin abizar yake cewa allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ibadi ya kuma yana innama hiya a'malu wa sirha lahu dan dai ayyukan ku da nake kididdige mu ثم ثم يوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kun bayin Allah ku sani cewa lalle tabbas ayyukan ku ne nake gidin da gido nake tattara sannan in mai muku in ba kowa daidai abin da ya aikata da haka kuma waje da kairan falyahmidallah duk wanda ya iske alkhairi ya samu alkhairi to ya sani ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ayyukan shi ne na alkhairi wanda ya aikata su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kididdige ya tara ya bashi wa man da ghayra zalik fa la yamliku illa nafsa duk wanda kuma ya samu koma baya to kai ya zargi kowa kai ya ga laifin kowa ya zaga laifin kanshi saboda ayyukan shi ne wanda ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara mushi ga suna a gaban shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mu bala yazlu rabbuka ahad Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunta kowa duk aikin da kai ko da dala ce ka taɓa ba da wasa daga ba mamaki kai yanzu har kamance da kamara ta nan da shekara 20 nan da shekara 30 nan da shekara 40 to ka sani cewa tana nan a rubuce wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe da dama Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara ma ita da dukkan wasu ayyuka da kai da alheri da ba kuma ka sani cewa duk aikin da ka yi ko da dala ce ko da kai baka ce ka taɓa sace ma wani ko ka taɓa ci ta wani ba masa haƙƙi ba ka ci da ta hanya haram a lokacin kama da mutum ko da ka shekara hamsin ko da ka shekara sattin da cin wannan dal ba mamaki kai kama ce in dai har tabbas ka yi nemi ya yi wannan bawa da ya ya nema to ka sani cewa rana gobe a kiyama za ka tashi ka iske wannan dalin da ka ci tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta ta shi yasa ya ce nama ya amani ko sai halaku sun mawafi biya ba komi ne ba kuke iske ba ayyukan ku ba komi ne za ku tada ba ayyukan ku ne ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ce zan kirkire su ba kowa kasar shi da haka wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah wanda kuma ya samu shari kai zai kowa ya zaki kanshi saboda shi ya aikata ma kanshi wannan shari ke yasa kullum malamai suke ba malamai san mutane ne suke yi suna son kowa ya mutane ya tsira ta wani malamin da ke cewa babu malamin da ke son wani ya shiga wuta a kullum malamai suna gani ne su ce aiki kaza aiki dan wuta ne me yin kaza in bai tuba ba yan wuta dan wuta ne me yin kaza in bai tuba ba dan wuta ne kaza aiki ne irin na yan wuta kaza aiki ne irin na yan munafikai kaza duka suna yin wannan ne ba dan kuma ba ne dan a mutu tare a cikin tare Allah subhanahu wa ta'ala shi kara kan kan shi da cewa ma yafa Allah bi azabi in shakartum wa amantum Allah subhanahu wa ta'ala ba yana so ya azabtar da mu bane amma dai kam ya halice mu ya turo mun manzan shi manzan jira sallallahu alaihi wasallam kuma ya gwada mu hanyar gaskiya to ya rage gare mu fa man sha yu'min wa man sha yakfur yana cewa inna hadaina musabila in ma shakira wa in ma kafura dan dai mu mun shirye da dan adam mun shirye da dan adam ta farki wanda yake na gaskiya ta farki wanda yake na daidai in ya ga dama ya yi imani alhamdulillah kuma ya ga dama ya kafirce to ya sani cewa kan shi ne yawa saboda Allah subhanahu wata'ala ba zai amfana ba a cikin hadisi qudsi Allah subhanahu wata'ala ya cewa da a ce ɗan adam za su kasance tun daga warwar su law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce ɗayan na warkon ku da na ƙarshen ku aljannun ku da mutanen za su kasance mafi za su kasance kamar bawan da yake tsoron Allah a cikin a samu bawan da kowa ya mai shaida cewa wanga waliyin Allah ne dukkan al'umma ta yi cewa wanga ya yi kowa ne tsoron Allah a bakasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dukkan mutane su koma kan wannan bawan Allah ya ce wannan abu bai kara mulkin Allah komi bai kara mulkin Allah komi ko bai rage shi da komi haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da za mu tattauna mazan mu da matan mu na warkon da na ƙarshen mu kasance a samu mutumin da ya yi kowa fajirci mutumin da ya yi kowa zama mutumin banza dukan mu koma irin wannan mutumin Allah subhanahu wata'ala ya ce ba wannan ma ba zai rage shi ba zai rage mulkin Allah ba da kurmi da haka za mu gani da mutum zai bibiya alƙur'ani zai gani duk wani nau'i duk wani kala na saɓa Allah subhanahu wata'ala da ake yi yanzu an riga an yi shi al'ummomin da suka gabata sun yi shi babu kala kafircin da ba yi ba babu irin saɓon da ba yi ma Allah ba amma kuma Allah subhanahu wataala wannan bai kara shi komai ba kuma bai rage shi da komai a cikin mulkin shi da haka Allah subhanahu wataala yana tunatar da mu kullum yana gaya mu ne ba dan komai ba dan mutira ya halaka man halaka amalina wa ya halaka man hayya amalina dan wanda zai halaka ya halaka akan shiri akan Allah subhanahu wataala ya ya tuno mushi manzanni zai ya halaka ne a musa hujja Allah subhanahu wataala ya tsara mushi da hujja haka kuma wanda zai shiri zai shiri ne a musa hujja shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mawludin inda ta fitra kowane dan adam tun lokacin da ake haihuwa shi ana haihuwa shi ne akan tabi'a akan fitira wanda take mai kyau manzo Allah ya ce ba wa qawmi dani aw nasrani idan kowane dan adam ana haihuwa shi ne a fitira ta addinin musulunci a fitira ta bauta ma Allah shi kadai ga a haɗa shi da kowa ya ce uwayen shi ne ke maida shi ba yahude ko su maida shi ba nasari a yanzu ko muna yin cewa uwayen shi ne maida shi ba shirke ko su maida shi ɗan ta'adda idan duk kowane dan adam yana zuwa ne a bisa fitira wadda ta fitira ta gari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin wannan hadisi polisi ku sani cewa lalle ba komai ne ba za ku tuntara abubuwa da ya ba ayo zan yi riddige muku ba duk wanda ya samu alkhairu to ya gode wanda kuma ya samu kuma baya to kai zabi kowa ya zabi kanshi haka ko za mu gani a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala ya ce mu man ya'mal miskala dharra khairan yara wa man ya'mal miskala dharra sharran yara kenan wanda ke nuna mu kan mure da aiki ko mun kakkata shi kan mure da aikin lada ko mun tabbata shi ko mun yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imani bil adara ne tare da sadaqa mutun ya doke kazanta a bisa hanyar da mutane ke bi sadaqa za ka gani kana tayya kai kulba mi kwal nawa sai wanda nawa zai zaka ci gare ka duka ka dauke ta gajewa inda ka san babu wanda zai kai kawai shi can yana tayya bai wuce sai wanda ya irin waɗannan ayyukan mutum gayyana yana su kakkare da aiki ko makakkatar shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce mai ya amal miskala zarrata khairan yara daga mutum ya wuce yana dauke da wani abu ka ce mishi wannan abu na ka kama shi kai ya zubda ko kuma kai ya zubi ya tsaya yana dauke da wani abu bai iya sabce shi shi kare ka tashi ka kama shi kakkai tsammanin ba ba wani abu bane wannan abu ka gane shi ba gobe ba wannan abu da shi tana da rarrabu ba da kiyama za ka tsine shi kuma wannan ke nuna wani cewa mu guda mushi ayyukan da ke ko muka kaita su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma Aisha radiyallahu anha ya Aisha iyyaki wa qira'at az-zunub fa inna fa inna laha min Allah azza wa jalla taliba ya ce Aisha ina miki hannunki da sanda ina miki kashe da ki da kananan zunubai kananan zunubai wanda mutane suke maidawa ba ko ba wanda yanzu za ka gani a rayuwar mu ta yau da gobe mun maida su kamar halin yin su muke yi yadda muka ga dama har ma in ka ji mutum yana ce ma ba za ka gani ka ba ba ko bai wani ba ko kuma kawai ya zo yana tsananta mu addini bai da tsanani yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce waɗannan zunuba suna da abin tambaya ranar gobe a wurin Allah kenan Allah subhanahu wataala zai tambaye su shi ya ce a ya ce ba man ya amal miskala zarratin sharran ya duk wanda ya yi aiki ko kakkanta shi na shari zai gaba shi a ruwa da ya kuma haka masu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da Imam Muslim ya yi nan la ta hakiran ne min al-ma'ruf shay'a baro an talka akaka bi wajhi tal kada ka rena aiki na gari kada ka rena aiki wanda yake mai yawa mai kyau mai kyau kada ka rena shi ko mun kakkanta shi ko da ka tarbi dan uwanka ne da wuska sakakka ka tarbi dan uwanka da mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ne ce tabassumu ka fi waje a ni ka sadaqa yin mushi da zaka yi ma dan uwanka da wuska sadaka dan uwanka ya dawo wurin ka ka tinkare shi da wuska wanda take sakakkan wuska ba ka kame mai wuska ba ka yi tukun tukun ko da ya zo kusa da zumunci bai jin daɗin zuwa wurin ka nawa ne zaka gani yana son sada zumunci amma wurin wa'anda yake zuwa wurin nasu bai jin daɗi in ya ce ba su saka mashi fuska yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan mure na aiki alkhairi kan mure na aiki wanda yake mai kyau ko muka kalla shi ko da mu tarbi dan uwanmu ne idan ya zo da fuska wanda ta saka ka kuma a wurin ya ce mu mulmushi da za ka yi a fuskar dan uwanka sadaka kenan ka gani ayyuka ne wanda duk muna ba mu ma lissafa su a cikin wasu ayyukan lana amma mu lalle tabbas a ranar ba da dama za mu tashi mu gaske su Allah subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal miskala dharratin khairan yara wa man ya'mal miskala dharratin sharran yara za mu gani dukkan waɗannan ayyukan ranar ba ta yara shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa la nabawwa wa la nabawwa wa zin istil yawm istil yawm ya fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah subhanahu wataala ya ce za mu azza kake za mu ana suke dinai misali a gobe kiyama na auna ayyukan bayi Allah subhanahu wataala ce babu wata rai da za a samu ta wani abu ko mun kakkanta shi yace ko da kwayar zarra ce guda ko da kwara hatsi ce ɗa guda Allah subhanahu wataala ce a kai na biyu za mu zo da ita baka famin alhazini ya ishe mu kasance masu ƙididdiga masu lissafi nan da yake mai kyau da na kasancewa ko da kwaya hatsi guda cikin kwarar mutum da wuta mutum ya ce awon hatsi da gangan kan kwaye shi kwaya hatsi guda ko kwayar masara guda ko kwayar dawa guda allah su bani wata ala ce a kai na biyu za mu zo ita a kuma kiya allah su bani wata ala ya gaya mu cewa da tuwan za allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa da tuwan dun da mu ka ila ahliya wa kiyama gobe kiyama za a mai da hankoki a wurin ma'abuta ta kowane mai haƙƙi Allah subhanahu wata'ala zai ba shi haƙƙin shi kowane mai haƙƙi Allah subhanahu wata'ala zai kwata mushi haƙƙin shi a hannun wanda ya zalunta shi ya ba shi haƙƙin shi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu hatta yuqalu shatar jahannam da shatar qarna har sai an yi hukunci akan akuya mai kawo da tattunni akuya wanda ba ta da kawo akuya mai kawo da tattunni akuya da ba ta da kawo za a tara su a gobe a kiyama a sa wannan akwai mai kawo a ebe mata kawo mara kawo a sa mata kawo da tunni ta ita matara a mai da su kasa a tsarin ba a jama to kenan ka gani wannan kirna wani balle kai dan adam ka tare yaro bai ma komai ba dan ka yi karin shi dan ka kira shi ka ce zo mu aiki ka ya ce mata ta aje ka tashi ka tafi fasga shi da wani alhali kuma aikin kuma shi ya yi aikin ka ka yi tafaffas ga shi da bayan ko kuma don ka yi karin shi kawai bai ma komi ba dai a wasa haƙƙi babu wani haƙƙi a wasa zalunci ka zage shi kai ka ware zage shi in yan rama kuma ka bi shi kai tabo to ranar ba da kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ce mu zai arzike da shi na abu kuma babu wani abu da ce ko da kwalin zarra ta ta hacci a kai na biyu za mu zo yi za Allah ya gaya mu har tumaki da awaki za a yi musu misali wanda ya zalunci wani za a yi mishayi shi shi yasa malamai suke cewa haƙoƙi na tsakanin Allah da bawa bawa yana yayi lokacin da bawa ya istighfar ko kuma ya cika yin aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala a wani da ta ci ba ake misalatu tarfa ibn hadu wa zulafa min an-nay inna al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at ayyuka nagari suna ko goge ayyuka na banza anan a haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala amma haƙƙin ɗan adam da yanka ta haƙƙin shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ya yi ba ruwan Allah da haƙƙin ɗan adam da ke tsakanin su ranar ba da kiyama duk wanda ya san ya cuce wani duk wanda ya san ya zalunci wani to tun yanzu ya yi ƙoƙari ya biya shi wannan abu da ya cuce shi ko kuma na yaje ya nemi yafiya ne a gare shi ya je ya nemi wannan yafiya kayan lokaci da kuma ya shi saboda ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin cewa zai bi kowa haƙƙin shi zai ba kowane mai haƙƙi haƙƙin shi haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna la la yasbiru misqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunta daidai da kwayan zarra aiki ne kasance nagari ne Allah subhanahu wa ta'ala lumka shi zai lumka shi yace al asharatu bi ashari amsali yana lumkawa har su ba adadi da wanda ya ga dama kenan wannan killawa duk abin da ba ba yi ranar bani ya ma zai rizuki idan wannan suka tana karantar da mace ba lallai musan ranar bani ya ma akwai rikici akwai girgizar kasa da allah su ba mu wata ana zai don musan yara ne mutane za su taso da waka da waka jama'a jama'a kowa zai tsinci abin da ya girma kowa zai tsinci abin da ya aikata kuma allah su ba mu wata ala ya biya musan cewa duk wanda ya aiki aiki na alkhairi ne ko mun kakkatar shi ranar ba da dama da zai ci wannan alkhairu kuma duk wanda ya aiki aiki na shan shi ma ko mun kakkata shi ranar ba da dama ya ci wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana mithqala habatin min khardal ataina biha ko mun ka fata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za mu kure shi Allah subhanahu wa ta'ala a wurin shi ba za a cuci kowa ba Allah subhanahu wa ta'ala zai bi kowa da mai hakki hakkin shi a nan kuma lokacin da yayi abin da ya kuka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu gada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mu subhanahu